إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أن مسلمي غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke turare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Yusuf bin Abdullah yau dai muna sabudu sha ɗaya ko goma goma ga wata na zulkada hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da sha uku ga wata na bakwai shekara 2019 allah mana jagoranci yan waka wanda aka saba insha Allah za a iya kiran mu a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96-99 sifili ɗaya sittin da biyu ko kuwa a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka wannan su ne lambobi da za a yi kira insha Allah muna hata Allah Allah ba da kira bismillah Allah ma'a wani نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko yana tambaya ne bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku abin da yake tambaya kamar haka cewa mace idan kamar tana wani gari sai ta zawo kamar ta zo garin uwayenta da hanyar ta hanyar kamar bulaguro in ta zo za ta yi kasar ne a nan ko a'a
to bismillah a yan wa kamar mas'alar da ya takaice ta magana mace ta zo ganin gida namiji ma yana izawa ganin gida daga wani gari da ya koma zo garin su garin uwayen shi yan wazauwa garin uwaye ko namiji ko mace bai ɗauke maka matsayin ɗan bulaguro in dai a can kai mazamni ne da gidanka da komi mazamnin misali yamane maradi ko ta gari dai sai ka zo wani gari inda uwayenka suke yanzu bulaguro ka zo na'am ba a ce dan da can da garinku ne yanzu ka zo a ce baka kasar sallah ba wannan misali sahabbai eh annan sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun zo makka na'am tun da 'yan maka ne asalin maka ne amma suka zo maka har koma kasar sallah suke kenan magana ga 'yan gari ne amma ba su yi ba cika sallah kasar sallah suka yi wannan shi ne illa wannan shi ne kuma magana a takaice da kurin zaman garinku ko garinsu ne ta zo wannan bai ɗauke mata bai hana ta yin kasar sallah
kuma tambaya ta biyu wai kamar kwana nawa ne ake yin kasar
To, wannan magana kwana nawa magabata da jimawa an samu saɓani na kwana nawa zai na ƙasar wasu ka kwana hudu, wasu kwana uku, wasu kwana ashirin, wasu sha kaza, sha biyar. Duk dai a wannan maganganun babu wadda manzon Allah ya ƙayyade kwana kaza shi za ki samu saɓani. Babu ruwa tabbatatta wanda manzon Allah ya ce za ku yi ƙasarin sallah har kwana kaza babu. ba magana tabbatatta daga magana da ƙayyade kin shi yasa magabata suke samun sabanin yankewa amma magana wadda take kusan ijma'i kowa da ita misali ka je wani gari wasu harkoki kullum kana tsammanin zaka kare ko zaka saida ka so ta kai gari kullum ka tsammanin karewa to wannan ko da shekara zaka yi wannan kusan kowa da musaba sun yarda da zaka yi kasaran sallah haka dawo inda yake da magana kayan ke kwana nawa zai kai a kina ce muku ba nasi daga manzon Allah wanda ya kayyade kwana kaza shi sa ki samu zabani misali za gane annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya bude maka gari a hannu komai ya kare sai da kwana kusan 20 wata ruwa 20 wata da bada wata ya tare da shi da wani kwana 20 duka har ya bar maka kasar sallah yake haka tabuka kusan mulagunan kashi da na zuwa yaki shi ma kwana 20 ya auri guda yana kasaran sallah a takaice dai yan wa'in dai mutum abu lagoro yake ba zama je ba zai kasaran sallah ya dawo illa wata sunna idan kana wani gari ko da kana kasaran sallah idan akwai limami ratibi akwai masallacin jami'i za ka iya zuwa masallaci ka yi jami'i ka cika sallah in ta kama ka kai ɗaya sai ka kasaran sallah ka haka dawo wannan shine kuma abin yi wallan alam na'am to sai wani shi ma yake da tambaya kamar haka cewa kamar mutum yana da matashi to sai tsakanin wajen rikici ne gama sai ya rihe mata gida wai wannan rihe gida wani saki ne koko
to yan uwa irin wannan mas'aloli sukan kasance iyayewa ya ji hauna haushi ko misali ta wata misali ba uzunin shi ya ta zo ta isko ya gida to na abin da ke da matsala wani sai su ce ayo sakinta ne tun da ya mutu gida sa kwado saki ne wannan ma faɗi ya tambaye mai wannan magana mai cewa rike gida saki ne ya tambaye shi waye wani dole mai gida ba maganar rike gida saki abinda ake cewa ma tambaye mutum mai kake ni ta yi gidanku kwashe kayan ta yi gidanku wannan shi ne ake tambaye mutum ta kace ta yi gidanku mai kake ni in ce sakin ta nayi ya bayyana a ni ta ban haushi ne ko yana wata ta je gida hala gyara a jan gida ha gyara ma gida kaga na an gane ba saki bane ba amma wani malami ko na alƙali bai ma hukunci dan gace ta gidanku ko kwashe kayanki ya ce saki ne amma duk da haka yan uwa bai cikin tsarin musulunci bai cikin shari'a ladabi na musulunci ka ce mace ta gidanku ko kwashe kayanki wannan ya saba ma kira na musulunci Allah subhanahu wataala da ya ba mu damar saki ya tsara mana saki ya mana kashe la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna ku maza Allah ya muku kashe ya muku hani kuma mata ya muku wani hani da kashe kina mutaka ku da imani mutaka da imani to ya kamata musulmi ko musulma a saddaka game da umarnin Allah umarnin Allah ko hani da Allah yi ya ku masu imani ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kakku hudda mata daga ɗakunansu har ma shari'a ta mai da kaman ɗakinta ne na kanta ma danganan gidan armanta ne aka bi abin gaban ɗakinta Allah ya kashe ga ku maza kakku hudda mata daga ɗakunansu ke matsayinka na musulmi bai kamata ba ko da ta ɓaci ko da ka sake ta ka ce ta yi gidan ubanki haka wani suka ce ta yi gidan ubanki ko kwashe kayanki wannan akwai cin huska kuma da kaddara inda kai za a ma diyarka za ka yi daɗi sai kama ɗaya wani a da gidan ubansa ka ɗago ta amma wannan kalmar tana kawo ɓacin zamantakewa ta kawo ɓacin zumunci ma gaba ɗaya bai dace wannan kayan zahi ka ka irin wannan kalma ta gidan ubanki an har menene ya zahi ko to shi musulunci akan saki ne akan saki yake cewa ka kauda ta sai na ga kun dan mushi gurin ya kamata a zo gida an biya ƙarin tsakaninku Allah ce a zo a gyara a zo gida a zamana a tattauna kenan dai a takaice magana ta gidanku kwashe kayanki wannan duk zahin zuciya ne kuma da aiki da jahiliya ba abin umarnin Allah ne nan bangaren maza bangaren mata hakan samu su ma irin jahiliyar mijin ya yafanci addini ya ce to yanzu na sake wanci amma ki zauna ki idda a cikin gidanki a dakin ki za ta ce gidan ubana ne ba mu gida ita wata ta da bore ta ce wasu ma uwan za su ce hoto gidanku ne wasu uwayen za su taka to da kwata Allah haka samu uwaye haka nan ita in ta amince ma to a ji tsoron Allah ku uwaye da ke mace in dai har miji ya fahimci addini ya ce ki zauna ki idda to ki Allah miji kashe wallahi khuruj Allah ta kakku huta mata mun da kina da imani kake wuta daga dake mijinki ki zai ki idda da hata kuma Allah gyara ki wannan shine amma ba a ce mace dan ta da gida ka ce wannan ce saki ne aka yi sai da sai saki ba saki bane ba sai in mijin ya hudi ya yi karara wallahi alam na malam wani yana da tambaya ce kamar su sun rayu a ada al'ada su ce cewa kamar idan mutum ya rihewa mace gida kawai saki ne ko kuma in ya zuce mata kwarya to ya nuna kamar ya sake ta ne wannan al'adar tana kamar musuluncin ya yarda da cewa kawai saki ne ko kuwa to ai shi na ce maka irin wannan mun kaci al'ada ku yanzu ma magana addinin su eh al'ada ku ana ɗaukan rihe ƙwarya ko rihe gida ko a raƙiya ba ko ta hankali gidan ba launin manuwa ba shi ta ci irin wannan kalma wata ke da dakata da take da shuba da take da da baki biyu mikinaya suke kiranta sakin kinaya dole sai ka yi bayani da kariya gidawa ne duk da saka ci al'ada ku amma sunan zari gida ba kan al'ada ba al'ada ba nan suke ba ko al'ada ta ku akwai wani abu zai kama kare gidan ya ma hukunci ko al'ada ba ka ce an tambaya tambaye ka wani da kariya gida min kake ne sakin ta ne an kare a kaza kaza sanari shikenan dole al'ada da magana ka kenan ko da al'ada ku ce dole a tambaye ka bayani haka shari'a ta ce ta sake ba ba sari a hili ba mutum sai ya bayani
no.
ci gaba to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa wai mutum yana iya auren diyar kuzin kinshi ko kuma kuzin
to eh dan uwa wannan abu ne haka yakan zo kuma mutane su ga kamar wani abu ne bambara kwai kamar baiwa ko tsari ya dace da nuke zama kun diyan ku Hausa kuzin kuzin mana wanda kuke da diyan mata biyu ko diyan maza biyu da shi a haka diyarka diyar shi ce diyar shi diyarka ce a zumunci diyan wanda kuke diyan mata biyu ko maza biyu diyan ku diyan ku yan ce diya ce wani diya wani diya ku zan ta diya ta ce diya mun ki diya maza biyu amma bangaren arme babu wanda ya haramta ba wanda ya haramta an arme kama akai ba wani suka ku zama ku misali kullum aikace a musulunce wanda kowa sani labi sama dalilin ba misali sayyidina ali radiyallahu anhu da da shi da annabi sallallahu alaihi wasallama diya maza biyu suke ciki guda da manzo Allah da ali ku zan ne da ku zan ne ku zan ne amma sai ga sai da na aliyarin fatima fatima ɗiya ta ce ga ali ɗiya ta zumunci amma ya arame ta ɗaya ɗan wani shi suke ɗaya maza biyu kaga wani aikace ne ba wani shuba ko ɗaya babu wani maganin haramci in ta kama aka yi daidai aka yi ya tabbata a sunna ma ba lahi ba ne
na malam sai wani yake tambaya ko kuma yana cewa a jawo hankalin mutane a wannan zamani ne wanda ke da akwai zahi wai mutane sai zamanto kamar liman a cikin masallaci iya ciki kuma sai su yi sahu a haraba saboda zahi a ja hankalin kan wannan to ina ga shi dai a takaici bai halitta sahu inda liman ke ciki bai cika ba a misali ya bani umarni ku cika safin awal fa'awal fa'awal a cika sahu na farko na biyu na uku har ƙarshe har ta kai yake cewa ma duk wanda ya sallah shi dai a bayan sahu bai sallah kan wannan ne ga wuri ga shakala kai a baya kenan an idan ana magana kuma ka fito waje gaskiya bai halitta sahu a yi sahu a waje matuƙa akwai wuri a waje a bayan liman a ciki a bayan liman amma inda misali hada zahin ba wani matsala komai a hoto rihabar a hoto yi masallacin da liman kin a yi sallah masallaci ba ya cikin rihin ba tun da ka sallah sallah ya yi muhimmanci ya yi amfani an hadda zahin da ba iya da jimrewa ana hutawa riha bakin wani suka ce hara bakin a hutu a yi sahu da liman a yi sallah ya yi zama nutsuwa amma bai halitta kai liman ya ciki ku hutu ku yi sahu a waje liman ya ciki to ba kuke bi sai na bai halitta bai dace ba na to sai tambayar shi ta gaba yana cewa kamar eh, in Allah kai mu kamar ranar ranar layya an ce ana yin wani azumi dan kaɗan wanda yake gajere mai lada wai wannan wajibi ne a yi shi koko a al'ada ne cewa an yi kuma an ji wannan hanta kenan a yi buɗe wake da hanta ta abin da ka yanka to dan uwa wannan ana kiran shi azumi amma ba azumi bane ba azumi ran layya ba ba azumi ran sallah kame baki ake kiran shi a azumi sallah azumi sunna ne a fara cin abinci kayan a ta idi alayya sunna ce an ara idi ba a cin abinci sai bayan an dawo daga idi to a wani bai da layya ba sai mai layya ba sunna ce kayan bakin inda layya misali ka ta ba na annabi ce dole kun ci anta ba a anta ita ce nama mai saukin gasa gasuwa mai saukin kayan ayi da hagi da ma ka hudda ta amma ba dan ba sai anta ana so in mai layya ne aka ce ce ga layya shi amma ba kaida wace mai layya ko zai azumi ba ka layya magana iya yi shi da kullum sunnar da lai ba layya a azumi kun ba azumi ba ta ne azumi ba azumi yake ba ba ne azumi kurin kame baki ne ba a karyawa sai bayan idi amma ba a ce wani gimcike ko wani ba na gimcike ba azumi bane ba ba azumi bane kurin ka sunna ce a kayan baki ba azumi bane ba kama kai ne azumi kama ke ne azumi kurin kayan baki ne kuma sunna ce ka a bari sai an dawo daga idi inda layya ka can ba layya ka sha hararo ka sha abinci kurin don lokacin wallahi ya azumin hauci mu hakkari a zawa ta yi abin sai kuma kamar azumi ne girma shi kuma sunna su ake an taso daga idi a ci abinci na'am sai wannan shi kuma yake tambaya kamar idan janaba ta kama mutum kuma ga wankan juma'a waya iya yin ya haɗa su gaba ɗaya duka yi a lokaci guda wannan iya daga cikin abin da malamai wasu malamai sukan samu irin wannan saɓanin maganar ya za a yi da irin wannan wanka amma akwai fatawa ta ɗaya cikin sabai abu qatada al'ansari sahabi ne ya samu ɗan shi a ranar juma'a ya zo gidan ɗan iya wanka ya ce wani wankan da kake wankan juma'a idan wankan janaba ne ka sake wanka da bana juma'a kan da wannan ruwaya ta abu qatada al'ansari malamai ke kan hujja masu cewa kenan za a ma kowanne wanka zaman kan shi yake za a ma juma'a a wa janaba wankanta daban amma janaba wankanta daban janaba daban juma'a daban kowanne za a mai wanka biyu kenan kamar da haila suna haila kuma janaba ta samu wannan shi ma haka ne wanka biyu ne nan malamai su suna kada daga cikin hujjoji bayan hujjo wannan sahabi yanzu misali a zahar akwai nafila da ake kayan a zahar ka a hudu ka zo ka ce yanzu na niyyar azhar da wannan lokacin misali azhar al-asr a ba kai azhar ba lasar ta yi ka iya gama duk da azhar al-asr sallar iri ya ce raka'a biyu ce hudu ce kai raka'a biyu fatiha da sura ta farko ta biyu raka'a karshe fatiha raka'a biyu fatiha kadai ka zo ta tsaye niyyar azhar al-asr dukkan yin gama sun yi ka san musibi ko duk da kowace kwaraka hudu ce to don haka kenan shi ma wannan suna cewa kenan yanda baka gama sallah biyu masu iri ɗaya ka yi a zaman sallah guda tunda wankan juma'a wajibi ne na janaba wajibi ne kowane za ka yi na shi za ka yi na janaba kuma ka yi na juma'a wani shi tafsiri ko fatawa ta wannan sahabi abu kata da ansari wallah ala
na'am sai wani ke tambaya yake cewa a sallah an an yi sallah da ake cewa a yi kafa uku uku kafa bakwai bakwai wai wannan cikin sallah yake ko kuwa ne a bid'a ce daban sallah bid'a ce daban sallah sunna eh addu'a yi iyayenta a cikin tahiya cikin sujada bayan sallama abinda manzo Allah ya karanta da al'umma azkar akwai addu'a irin sun irin su astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah uku irin su allahumma anta salam wa minka salam tabarakata ya dal jalal wal ikram allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u lid darajati minka al jadd irin su ayatul kursi irin su وقل هو لك الأوزي إذن سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 أريد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan azkakin sune annabi ya karantar da al'umma bayan sallah su za ka yi wannan ba zai ga maka karanta kaza kaza kaza kai ne cikin suna za ka yi cewa wani ya muku jagoran bayan jagorancin sallah ya muku jagorancin addu'a iya cikin bid'a ta sallah ta bayan sallah wani malamai suna ta magana kan ta kun rubuta da tawai to ganin abin ya zama al'ada anan ya zama kamar sunna ce ganin wasu malamai na yi amma bai cikin sunna bida ce ta ban sallah kowa azkar zai ban sallah amma ga azkar din da yake da annabi kowa al'umma shi annabi yake shi sahabbai suke kuma Umar bin Khattab Imam Malik sun hana irin wannan da ake na al'ada na limin ce muku yi wallahu a'lam na'am malam akwai wanda ya tambaya rana ta akan maganar bin bin bin sallah kamar ta asham kai kuma kana kana isha baka yi isha'i ba to sai suka yi raka a hudu kenan ba a zauna aka yi tahiya ba shine ke tambaya wai ya sallata shi take wannan kullum zai sujada qabla salam dan ya bar zama a raka a zama na farko kullum zai qabla salam ganin barin zama na farko da bai zama ba wallahi wallahi na'am yanzu kuma ta wuce ko
to malam wannan wata ke tambayar cewa wai ragin ne take yi kwana hudu wani biyu ya yi shidda cewa wani bi eh, sai tana tsakai yi sai ya tsaya yi wannan cewa ya ne ya kamata ta yi
yan uwa mas'ala ta jini na mata na al'ada idan mace tana kwana hudu ɗaya kwana shida dole ta bi shi an kuma kwana shida take kwana hudu ya tsaya za ta yi wanka ta sallah shi ka'ida idan mataka akwai jini a jikinta za ta tsere sallah da azumi ko da cikin wasu kwanaki ne misali ko rabin wuni ma jini sai- sai ta ga babu babu alamar jini bai zubo ba ma'ana ta sa wannan alama ta gaba komi kuma ko jinin horarwa biyu ba za ta yi wanka ta yi sallah ila kuma ta tsaida har kwanakin jinin ta kare haka za ta yi kenan iyawa ya karu yakan ragu kun za ta tana bin shi ne da kurin a yanda abin ya bada har idan ya zama jinin cuta ne to na kuma shine ake komawa tsohuwar al'ada ta can da da kwana uku take biyar take bakwai take yanzu kurin daga wata yin ta kwana bakwai shi kenan yadda yawan ka ta sallah wani a inda jini bai tsayawa a kullum tsawon wata kenan ma matuƙa iya tsayawa ko da kwana ashirin zai iya zaman jini yake suna wata ƙayyade ba kwana sha kaza fa inda ta su malamin Allah gawarta musu
to mana wannan yake tambaye cewa wai mai azumi ne wai idan zahi ya yawa wai gudun halaka ya iya shan ruwa
in ya kai halakan malamai na cewa a darota tukadar da kadariya in har akwai darura kin kuma tabbas zai halaka ga misali ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta da azumi a cikin bulaguro ya huta da azumi a bulaguro da sauran sahabbai an yi tsakanya aka bugu ana zuba mutane ruwa wani zuciya rasulullahi an buguwa akwai matsala yasa aka mishi abin sha a gaban kowa ya daga kowa gani shi fara sha kare azumi kuma ce kowa sha ruwa ai a nan ne sai ya kama ya ga wasu he- ana musu inuwa ana zuba musu ruwa an musu rumuwa ce me yau nan aka ce- aka ce an azumi suke ya rasu ya ce ula ya kar usat wata ruwa yake cewa laisa min albirri asiyamu fi safar yace wa'annan ba azumi ba sabo ne don me yasa yake zama sabo sau sun saba wa umarni da ya sha ruwa a nan ne yake cewa laisa min albirru asiyam fi safar bai daga cikin da'a ga Allah ka ci da'a ce yayi azumi a balaguro kamar shi Allah yake so to a nan hawa suke mace mugo fa'inta sai suke cewa san ma ba azumi a bulaguro sun manzan Allah ce bai daga cikin da azumi a bulaguro shi wa annabi ya wannan magana ga wanda suka ki taurin kai suka ki bin umarni na na rangwame kina a takaice duk lokacin da mutum ya ga zai bugu ya kai zai halaka iya da dama ya sha ruwa misali ko bai lahiya ya wata buguwa da zai halaka sai ya sha ruwa daga baya bayan azumi ya ram azumi guda kan bacin gudu ya sha wallahi a'lam
to mala wannan take cewa wai ita su biyu ne a wurin mijinsu ita kishe ta ta goyo gare ta ita kuma tana da yara biyu wai in ya kawo kama wani abu sai a raba daidai da ita da mai goyo mai ɗaya ita kuma wannan tana da yara biyu
dala yan wa kullum harkar zamantakewa sai a ɗaga ƙarfe ido kaɗan an aka ce a nemi samfur sun abin zai wahala ina ganin aka ce yan yara ƙanana biyu da na goya ɗaya kenan kaga ɗaya da biyu ne kenan ko Eh, shi dai abin da ake cewa adalci ya ba kowa gwalgwadon bukatar shi in a ce misali abin na ci wanda kowa yaro zai ci babba zai ci lalle bai kamata ba a daidaita mai ɗaɗaya a goye da mai ɗaya biyu yawa a ƙasa masu tahiya da yawa ya kamata wata mai yawa tahi amma sai ne ko da abin da ya kaga ba wanda yawa ne inda ɗiya biyu masu ɗiya biyar ko ɗiya goma ɗaya ɗaya da biyu gaskiya bambancin bai kai ba da iya kewa da aka miki ya miki yawa na kimkiɗe ma iya abin za ka yi a shi kowa gaskiya dai in ba wani abu ne ya bayyana a hili ba na bambancin ya bayyana a hili ba ta don ayyar wala isan fursan misali iya abin zai so dama kiɗe ma ya muke yawa yanda ya ba da zama kenan wani abu ne wanda yake kurin na bukata kowa ya iya samu kuma ya biya bukatar shi amma idan ya bayyana akwai zalunci abin ya kasa ko an gane wannan kware ka- wannan ya kaɗan wannan shi za a ce bai dace ba ya kaɗan
to sai wannan ma dai eh, masu alamu kinkishe ne wai ita ca ta yi su biyu ne ita ma da ita da mijin to mijin bai zuwa wurin ta bai ko- eh, sai ya kaurace ma ɗakin ta ya ɗakin waccan kishiyar ta ta wai hujjar shi wai a gidan akwai baki ta ce kuma wai baki yan uwan shi ne wata kwata ya kaure ya kuma ɗakin waccan bai zuwa wurin ta to wannan abu ne na cikin gida ba a san ban menene to lalle yanzu baki misali iyawa ke ce o gida yaduwa iyawa ke su ke suka sani wannan amarya ce yan wani sun zo sai ke suka saba suka saba da ke suka zo ina za su gidan ki za su zo ba gidan bakin ki ne yanzu tunda gidan ki suka zo bakin ki ne to yanzu bakin da baki a gida kuma iya ba su yara ba iya shigo da aiki kin ga akwai matsala ya zai da ke gaskiya kamata a dan kau da kai a yi da hakuri in layin kin ga wajen sun ji masu matsayi ki da yawa wani ce mai gida yana salame su shi ne kura abin shi kurin a salin bakin don ita ma tana son bukatar mijinta ya zo janta amma ya za a yi tun bakin suna cikin daki kenan wannan darura ce gaskiya ba mu iya sanin hukuncin da za mu iya ce kaza ne sai dai yan har da abin ya sun ji ma a gidanki kina ce ya salame su a koma gida in kuna bai mai dan wucewa ki hakuri kurin na iman da ke kanki da biya kin san ba akwai matsala ya zo su daki da baki ya zai da ke akwai matsala Allah sa a yi hakuri aka dan kawo da kai ana hakurin yadda ya yi ma juna aka ce za a biya san fursan mu akwai wala kima muke biyan nake san fursan kiyar da fada gaskiya a daga ya yi ma juna akwai wani ya mun tambaya na wanda malam ya sake to akwai wani kuma yake tambaya cewa wai a kira'a akwai gairin magarubi
eh akwai mu
kira'a ta eh gairin magarubi akwai wani malami a hausa hausa haka zake tarwaje ba ruwaya bace wannan wannan hausa sai a ce karatu na al'ada na wannan ba hausa gairin magarubi amma a ƙa'ida ta larabci a ƙa'ida makaraj huruf ba magarubi dad ne dad ne gairin magadubi dad ne ba magarubi ba wata kira'a warshi ko hafsa ta kawo wannan magana kuma ma kamata akwai makarizin huruf yan wannan saudiya mukan ce wasu shigi ne a'a a ba abin da ke ba mamaki sai ga wani lokaci mutum misalin zaka ga misali mutum misali kowa sani ba haushe ko misali ko bazaba ne ko nan a hausa mu misali ba mu da harfi na f ba mu da harfi na v ba mu da harfi na h muna da na h kuran to yanzu za ga mutum misali a turanci ya san ko a cikin dutse yake zo lakwal za shi ya koyi ve wurin buwar ya ce buwar wajen buwar ya ce buwar wajen fon ya ce fon wajen fon ya ce fon duk wannan ya sani kuma da ka ce wurin fon ka ce fon kuskure ne ya san kuskure ne zai ce kalai misali wajen buwar ka ce buwar wajen ka ce gani kowa sun kuskure na yana kuskure to me yasa aka yarda a turanci ake kokoyon yanda ba horon shi dan dan horon shi yake harafin shi kai babu shi a Hausa ka koya kake yi sai a na Qur'ani na Larabci Qur'ana Arabiyan shin za a ce ba a yi he a yi na Hausa to wallahi da ka san a can in ka ce buwar gani buwar sha misali kai laifi kuskure ne haka a Larabci wajen da ka ce ra ralin wallahi kuskure ba daidai bane kuskure ne lazim mutum a tsaya a koya a tsaya a koya dan a gyara karatun Qur'ani dan Allah ce Qur'anan Arabiyyan ghayr dhi iwaj bi lisan arabiy mubin Allah ce balarabe ne haji balarabe gangariya hakinan ɗan uwa lazim mu je mu koyi karatun Qur'ani kware kuma wajibi ne akalla ka san Fatiha ka da yan surorin ka gaskiya wannan garma garuba lamar ralin gaskiya kurin rashin koyo ne in za ka sa mutumin japone shinuwa angile ba faranshi ba zabarmi ba barbare da zai ma kira ba ka gane ma wani ba barbare ko ba haushi ne ko ba shinuwa ne kan zai ma kira da ba wani radin ba kaji ba gaskiya Allah ya sa a gyara kwarar
to mana muna da wannan su ma dai problem ke mata ne ta ce wai ita su uku ne wurin mijinsu su biyu gidansu guda ita guda gidan taraba jawai da laye ta zo sai ya siyo musu raguna yan ƙanana ita kuma ya siya mata babba da ta yi magana da suka magana da suka magana ne eh to da suka yi magana ita bi kato ta yi magana A'a, ita wannan wanda suke su biyu wanda aka siya ma ƙanana yau eh ce wa yi cikin su da ita yau ce sun da ya sai ƙorafi ba eh, ita ita ta yi magana eh to wai sai ce mata eh, ya siya sai ni
to to ne wanda kasance mata ne na zama je ga wurare zai ce mata to gudu sai sai wannan yake yan wa kullum wannan shi ne ko a ja ko hankali ha yawa an abun kowa ya san adalci kiki gaskiya.
da a hili ne to ya ce ya ce ya kai shi tarbo kushi zaki awa shi zaki kike hakuri ko ko hakuri ko Allah sai Allah gyara ko Allah sai gaba amin da siya ko Yawa.
illa amin da siya a daidaita a yi adalci ko Allah ubuna ya adalci daga mata ba kai bambanci gaskiya akwai eh, matsala gaskiya gaskiya shi dai a yi- a yi nasiya dai kuran a yi nasiya kuma kan shi dai a yi nasiya kuran a yi haƙuri kuran sai wanda yake tambaya cewa wai ana eh, a- eh, cikin sujada wai a- eh, ana addu'a a raka ta ɗaya ta biyu ko ta uku
ɗan uwa shi mas'alar addu'a a cikin sallah babu wuri na addu'a mai istijaba kamar sujada kuma misali yana cewa fa amma ruku'u fa azimu fi rabb wa amma sujud fashtahidu fi bi du'ai fa qaminu an yusajaba lakum annabi sallallahu alaihi iya cewa ita ku yi tasbihi da girma a cikin sujada a cikin ruku'i a sujada ku ku yi kokarin kawo bukatunku saboda kun cancanta a karɓa muku addu'a a sujada kowace sujada akwai damar addu'a kowace balle in a ce sallah ce kai na limami misali kuma kama ka tsawaita mamu kuma inda yake da damar da ka addu'in ka he ka more he ka zaɓa inda kake sallah ta nafila misali sallah ta rawatib ne ta cikin dare ce a nan ka jima an ga dama ka yi awa ma sujada ka wannan ba wanda ya hana ka ma ka ka ka liman misali ka zan tsawaita ka ka kubtsala kuma kai ma wani liman bai ba barka ma amma in ya so ya more addu'a sai ya zaba a cikin nafilolin shi na rawatib na bayan sallah ko kayan sallah haka na cikin dare kowace sallah ba kayyade ba ta raka a sujada ta farko ta biyu ta uku ta kaza kowace sujada wurin addu'a ne aka bukata ga Allah subhanahu wataala na'am na'am malam sai wata bayar Allah take tambaya ina hukuncin matar da za ta kaura cewa mijinta kamar zuwa wata uku har zuwa wata shida in yi wata hira kamar ya dawo kayan ya dawo sai ta samu inda ɗakin shi daban ne sai ta samu yaran duk ta sa a cikin ɗaki ta rihe in ya zo ma ba inda zai gansu
to wannan za a tambaye me ya sababin haka in ba sababi mai ƙarfi annabi sallallahu alaihi ya ce idan mace ta kauracewa miji dare guda ma Allah subhanahu wata'ala na hushe da ita wata ruwa malaku na tsini mata albarka har sai ya komo ta komo ta nemi afuwa gare shi kaga nan kenan akwai kaurace jin tare da na zaganta kaga nan in dai ba in ku hada dalili in uwa ba haka ba yake a hada wata daruwa ko laifi da yake miki kudi zaki ya zo a zamta a yi gyaran laifin wannan ba a neman wata hanya daban za ta kawo fitina tsakanin ku ke da mijinki ta irin wani abin da kika yi na rihi ɗaki bai halitta haka nan neman gyara ake a gyara matsalai amma ba a zama haka nan gaskiya kuma har ya zama to wata nawa ko namiji ila'i ma da annabi ce ta Allah ce ila'i kai rantsuwa namiji shi duk shi da abin rantsuwa bai kusanta ta to ko rantsuwa kai bakin wata hudu ne za a kawo ka aje ka ko ka huce kai ka fara ta rantsuwa ka shiga da mu'amala da matarka ko kuwa ka sake ta ba a huce haka nan amma ta haƙuri wannan kuma haƙƙinta kama shi ne riye mishin da ke da gida kaga akwai matsala gaskiya Allah sa a gyara da
to malam wannan wai ki tambaye cewa wai armenia aka yi mijin bai gabatar ba sai ya ce mata ta kome wani sashe na jikinta ta wani hanyar nan ta hoto ta wani abu mazafkin nan da wannan ta kiya wai suke ake yake tambayar cewa wai hakan bai saba ma Allah ba ko
to ni gaskiyar magana na san da cewa halaka ne tsakanin nuna ya kalli ko ina nata su kalli cikin juna amma ni ban amince ba ban na ga haliccin aika wani sura ta aika mace sura ta ta gangar jikinta wurin da bai dace ba me nake gudu abin da zai kasancewa ana iya wayewar gari arma mai lalace wannan surata a hannun shi tana gidan wani zai hudu surata ya kalla ya halitta kan gabi halitta a lokacin da suka gidan shi yana ya kallon surata amma armi ya lalata ko ya sake ta yanzu surata a hannun shi wurin da bai dace ba kaga anan hadari ne gaskiyar magana ni dai ina ga bai halitta ki aika min suraki ta hanyar wannan aiken zamani ta hanyar suraki wata ran zaki na dama tabbas kake yarda iyayen ma yanzu wani abu da bayan ke ni ma an mace hasa gaba duk suraki a hannun shi duka cikin ki ya ga ya gama da ke ya gama da ke gaskiya kake yarda kake aika cin ya zo ya kalla amma kake aika mishi
na'am malam sai wata bayar ala take tambaya cewa kamar yarinya ce aka aiwa aka sa mata sunan Fatima Farhat wai wannan sunan ya daidai sun na samu farat kin ba a sanin fatima wani muka farat me farat ma wani kuma gane kasan kun suje kun suje kalma kurum mun san me wani farat ba farat me farat kurum gane suje wani lawaji da kurum tsaron kurum
to akwai tambaya daga abinda take tambaya cewa kamar idan mace tana tana da wata kama sai a ce an ɗaukan mata lokaci kamar lokaci kaza ta zo za a mata aiki ta aihu wai wajen sallarta yani alhali ba ta yi naƙuda ba daga ban ta fito kenan aiki ne aka mata amaliyan aka daga an ƙare aiki inda matuƙa ba jinin nufasi za ta yi sallah
na'am dalilin jini ko a likita ta ayu haihuwa ta yi ma ba ta yanka ba haka suka ta ayu ayu musa ko na'am a sallah ya ta sallah na ga wani- an taɓa wannan wani ya gama labarin haka aka yi matar shi ta ayu a likita ta nan garin kuma babu jini tana likita suka dawo za ta sallah ta suke la ila illallah wani sabon addini sallah mace tana sallah a likita suka taɓa maki suka ba jahilce ita kuma ta san addini ta san bata bata jini kenan jini ne hana ki kan sallah tana likita ta fara sallah saboda bata jini kenan ta kace mataka babu jini da zubowa sai ta Allah ta sallah kurin ta iya
to malam wannan yake tambayar cewa wai a cikin sallah ne iya sallah ne aka kiraye shi sai ce ya ce wai sai yayi sujada ba di ko kwa To, ahan, ai ba kalma bace ba lafazi bane ba yawa kuma shi da bane kamata ya ce subhanallah gyara murya bai bata sallah amma dai ba ruwa da ta ka gyara murya bai tabbata ba abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake sallah aka mai magana ko ya san tambihi kan wani abu in namiji ne ce subhanallah wani ya ce subhanallah ya gani sallah kake an mata ce kuma aka ce- aka ce ta tabi haka manzo Allah ya ce wala su fukan nisa eh, mata su yi tabi na kuma sai ayat rigini ma nasu kar ya tabbata maza su yi tasbihi mata su yi tabi haka nan zai karanta da mu kenan ba magana ahem. Eh, to to wannan yake tambayar cewa wai mutum wai shin idan mutum ya yi ya- ya yi mawarkin aljani ya- ya ga aljani to sai yake addu'a wai me yake nufi ban sani ba
to sai wannan yake tambayar cewa wai addu'a yake so wadda bukatar za ta biya da wuri to yake sunan Allah kyawawa Allah ce Allah san wani sanahu da ubiya Allah ce sun iya suna kyawawa ku rube shi da su kenan me san kiran Allah Allah ka samu sunayen Allah irin misali na annabi ya ce shugaban addu'a irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma kullum addu'a gane amma annabi salati shine farkon jigon addu'a mabudin kohowa sama ta zuwa addu'a wa annabi salati ka annabi salati na ibrahimiya misali na ibrahimiya bayan kai daya zuwa goma kuma ka daga hannu ka gaya ma Allah bukatarka dan shine sharadin amsa addu'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan kuma daga cikin sunan Allah irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin irin su ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum wannan ka daga hannu zama Allah bukatarka shine hanyoyin neman biyan bukata Allah biya bukatun mu gaba daya to wannan yake cewa wai kariya ta gaban sallah wai ya ake yin ta kariya ana so a samu akalla zira'i guda rabin metar ba a kariya da takalmi ko wani dan kullun kaya annabi ya ce a sa kwatamancin nan da iya kawo kaskon na sudu raƙon misali ana kwanta sutura kata kasa da zira'i guda kina misali ce misali rabin metar shi da shi ga sutura in ba a yi da kasa da haka wani takalmi wani kutudu bisa tabbata wannan ruwaya kenan a yi sutura da abu mai tsawo wanda ya kai rabin metar akalla to sai wannan yake cewa wai ina hukuncin masu rike diyarsu idan ta yi yaji a yi ta zuwa a yi ta zuwa biyu ko su kiya
to wannan bai dace ba lahin ma iya na ita wacce ta gida ma ta yi hushin hushin ma cin al'ada yi a gida ki gyaran ha matsala a gida annabi Al- Allah ya nuta halin sake ma na ga halin hushi da mun taka dokar yin hushin ke ka matsala uwayen sun hawo ita ta sauka haka ake samu uwayen sun hawo ita ta je gidan wata ƙarya ma iyawa da da da a dauke ta a rike ta hannu biyu biyu he ya je miji uwayen sun hawo ita ita kuma ta- ita kuma ta sauka a arme lalace da haka gaskiya da mallakin iya ga matar dan uwa musulunci hana zuwa fushi inda matsala zuwa ake a hodi a zuwa gida cikin mutunci a gyara wannan hutuwa al'ada ce fita mata nan kuma kuma tana tana cutar- tana cutar da ma'aurata da yawa mace ta ji gida so take ta hudu magana da za a dire ta sai ta yi karin gishiri cikin abin da aka yi uwansa hau uwar ta hau uban ya hau sai ya zo nan iyawa ya zo a ci mutuncin shi ma shi kenan arme lalace ko ko ta shi ce mata koma ita ba ba iya wace ba ya ta zo ya zawa karshe har mai lalace ita kuma ta ta nadama ke dama zan ji hankalin ku mata nasiha ga mata ku wasa hushi na al'ada inda matsala hudu kike wannan ce gaya musu mun tsakanin ku bi gyara ba ki gaya musu akwai matsala ya a zo cikin mutunci ba sa abin da aka yi ma a gyara abin amma in kika bari zai wuce kika zo gida da kaya gungungun kika zamana kika zamana a gida kika yi ƙarya uwan saka hau kuma shi ya sauka ke kin sauka uwar ba su sauka ba kaga abin ya lalace kina kallon ruwan ki lalace na haka yana a yi ƙoƙarin kauce ma hushi gaskiya shi ne magana abin kuran na'am to malam sai wani ke tambaya cewa kamar akwai addu'a nan da ake yi ta ya ta yara wai a'udhu bi kalimatillahi a tamma uyi zuka dai uyi zuka a uyi zuka
to ta- shine yace wai in kan maza da mata ne ya za'a yi duk u'izukum bi kalima haka tara sauri guda ka dora nan ga wani bangaren su u'izukum bi kalimatin lahi tamati min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama u'izukum gaba da zaka ci inda maza ka iya ce u'izukum in mata ne u'izukunna su bi ne u'izukuma sauran da ɗaya ne bi kalimatin lahi tamati min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama Allah kai mu gobe sahi insha Allah bayan kwade goma akwai masu bara addu'a to duka Allah biya bukatun mu na alkhairi gaba daya da mu da wannan wajen da masu jarraba da masu duk abin da biya bukatun mu na gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أسلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لا أنفسنا ثبت عنا أبدا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته